وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن من أعظم ما يجب على المسلم أن يحفظ لسانه فاللسان نعمة عظيمة وهو سلاح ذو حدين قد يكون سببا في دخول الجنة وقد يكون سببا في دخول النار قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكل كلمة يقالها الإنسان مكتوب عليه خيرا كانت أم, أم شرا وقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا عباد الله إن من أكبر الآفات اللسان الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم والسخرية والقذف وشهادة الزور ونلقى الكلام بين الناس لإفساد العلاقات وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثكت ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم فيا عباد الله احفظوا ألسنتكم وزنوا كلامكم قبل أن تتكلموا فإن الكلمة قد ترفع بصاحبها وقد ترديه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baya haka yan uwa kudubar mu ta yau tana magana ne a kayan abin da ya shafi kiyaye harshe ba ga duk kwanaki kaɗan mukan ƙara dawowa da maudu'i mai albarka ba don komai ba saboda hatsarin da al'ummar mu ta yau take ciki na me na wurin yaɗa maganganu da kalmomin da ba su dace ba in ma a baki ko kuma su zauna su rubuta shi duk wani abubuwan na sharruka nan dukkan rubutun da kake shi ma magana ne lalle bayan Allah mu sani mun komo wata irin al'umma wanda iya abin da ta iya shine yaɗa sharri da bakinta ko yaɗa sharri ta rubuta wallahi wannan ba kalmar musiba bane ba mu sani cewa duk abin da ka faɗa ba da duk abin da ka rubuta nan ka yada ya tabbata ko bai tabbata ba in ya kasance yana da alama da giba ko buhtan karafi ne wallahi za a maka hisabi a kansa sani bayan Allah wannan rike harkar nan kiyaye harkar nan ba karamin tarbiyya ya kamata mu nusar da kanmu mu tarbiyyanta da kanmu ba don samun najahi fi duniya wal akhirah don mu samu tsira a duniya da lahira ba ta fara da godiya ga Allah subhanahu wataala sai um awa amara bi hibdil lisan alsina kuma mai kiyaye harsunan mu bayan Allah adal giba da yin mi da yin gulmace gulmace wal fa- wal namima da annamimanci wasu alqawli da munanan kalmomi bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da shaida ba abin bauta da gaskiya sai shi bayan haka yan uwa fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ina mana wasiya ne kaina da ku bayan Allah mu ji tsoron Allah waran ni waran bin ubarnin da dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana da hannuwa da dukkan abin da Allah ya hana mana mu sani cewa shi jin tsoron Allah shine sababi kadai da zaka samu falahi ka sami nasara ka samu tsira a duniya da lahira da haka ba abin da ake bukata a gare ka da farko shine ka zama bawa mai yawan jin tsoron Allah ka bai haka ayyuhal muslimin mu sani cewa na daga cikin mafi girman abin da ya kamata ya zama wajibi a gare mu shine kiyaye harcinan mu mu sani harce da Allah ya mana fa ni'ima ne ni'ima ce mai girman gaske sai yasa take da kaifi guda biyu ka ka girbi alkhairi da harcenka na waran ambatan Allah da kalmomi daɗaɗa ko kuma ka girbi sharri da harshen kawaran munanan kalmomi da zagin mutane da gulmace-gulmacensu da yada annamimanci wanda kuma shi kuma halaka ne a rayuwarka ta duniya mu sani ko ya kasance ma sababin ne da zai sa ka samu aljannar Allah ko kuma ya kasance ma sababi ne da za ka samu kanka a cikin wutar jahannama za mu ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba Allah ta'ala Allah ya gaya mana fa cewa ma yalfizu min qawli ba wata magana da mutum zai yi face an kiyaye ta raqib atid yana nan ya kiyaye wannan duk kalmar da zaka yi in ka san cewa lalle akwai wanda ya kiyaye duk kalmomin da kake faɗa a duniya ko wanda kake rubutawa ko wanda kake sharing ka yada na sharorin da baka da tabbacin ainihin me ya faru wallahi ka sani cewa da ka haɗu da abin da baka tsammani na ne na wawasar aikin ka da ra'ayi a lahira saboda cin naman mutane da kai da kazafin da ka musu da kuma kagen su da kai da kage da ka musu da zalunta da kai musu mu sani kowane kalma kulli kalam kalimatin yaqulu al insan maktuban alaihi duk kalmar da mutum ya faɗa ba wallahi an tana nan an rubuta ta kasance alkhairi ne ko sharri ne abin da ake kiran ka shine ka kasance kullum mai kiyaye kalma mai yawan faɗan kalmomi na alkhairi yawan ambatan Allah shi ne dawwamar da kai ya kore ma wannan sharrorin kalamomin naka da kake rashin aikin yi da rashin bawa kanka tsari ne da ka iya yarda ka nemi hanyar da ya kamata ka zama bawa mai yawan ambatan Allah shi yake cutar da rayuwarka da kasance kullum a rayuwarka ba ka da wurin da kake zama ko kake jin daɗi shine wurin da kake yaɗa kalmomin banza wurin da kake gulmace gulmacen jama'a mu sani wallahi ba wanda zai tsira a rayuwarsa matukar irin wannan ɗabi'ar ita ce yake yake rayuwa kanta wa qala ta'ala Allah ce mana wa qulu lin nas mun gani ko Allah ce mu faɗi kyakkyawar magana wa mutane kyakkyawar magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana sadaka ne ka faɗi kalma mai kyau kar ka yadda a iya nuna ka al'umma ce wani kalmomin su ba su da daɗi akwai mutumin da in ana mu'amala da su zaka da ganin kalmomin sa kausasa ne to haka zuciyar take ne zaka ga kuma mutumin da kake rayuwa da shi zaka ji shi kuma kalmomin sa saukaka ne masu daɗi ne a wurin mai a wurin isa zuwa ga mutane to haka kyakkyawar zuciyar take abin da yake fitowa daga zuciyar ne yake isa yake yake ake furta shi to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala da kullu linati a wata aya ma suratu Isra'i Allah ya tabbata kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan Allah ya tabbata faɗi kalma wanda take ita ne mafi kyau ba shi tsarin yanzu ba ka kasance mutum ne kalmomin da al'umma suke jira shi ko duk kalmar da za ta fito a bakin ka mutane da sassa wannan kalmar saboda rabar da ba da kyau haka zuciya take ka ka ka gyara zuciyarka wani kyawun ɗabi'a da mutane da za ka zama mutum kirki Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce mana ya alladina amanu ya buku wanda kuka yi imani isalibu kathiran min adh-dhann ku guji da yawa daga zato saboda inna ba'dhu dhanni ithmun sashin zato mummuna da kake yawa mutane fa ithmi yawan zata ka shi yasa kana furta nuna da kalmomi ga mutane wala tajassus karka mutum karka zama mutum mai tajassus mai bin diddigin rayuwar mutane shi ma sharri kake nema ka yada wala yaktab ba'dukum ba'da Allah ce mana kar kuma sashin mu yana cin naman sashi Allah subhanahu wataala duk ya ka, ka- ya kawo mana wannan ayar ne ya hakiri mana wannan ayar ne don mu samu hanyoyi da za mu na faɗan kalmomi daɗaɗa da za mu kuma guji yawanci yaɗa sharri bayan Allah mu sani na daga cikin mafi hatsarin annoba na harko- na harsunan mutane shine me alghiba cin nama kamar yadda muka ambata wannan riba da annamimanci da haɗaɗe wa kai wa sadu da ƙarya da kuma zagi mutane da ɗabi'o'i munana da ke ƙarfi wa naqlul kalam bayna nas da kowa kalma a tsakanin mutane idan aka mutum da ga an rubuta wani abu sai ya shi yaron ya ce ai da ma haka ne bai sani ba ya ce ai da ma wannan din haka ne ya ya a duniya wallahi za ka amsa akan wani abu in ne kai kana tunanin cewa burgewa kake ko da wani abin ya ma daɗi a ranka a lokaci kake so ka yaɗa ko ka isa wa wasu mutane ko ka rubuta a sai tsinka ba dan kuma saboda ka huta wuce akan wani duk wannan ɗabi'ar da kai ba kalmomi ne da za a ma hisabi a kansa ka sani ba wa Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mana karshen hadisi da ya kamata mai hankali ya dora wazanin tsarin rayuwarsa a kai yace mana in dai ka kasance kayi imani da Allah da ranar lahira to falyakul khairan aw liyasmut ka faɗi alkhairi ko kai shiru faɗin alkhairin ka shine tsirar ka duniya da lahira faɗin sharrin ka kuma shine akasin haka wato nadamarka duniya da lahira wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana so nuna ya ga nuna mana cewa wane ne mumini yace mana laysal mu'min bi ta'an mumini ba za ka taba samun sa da zagi ba kaga mutum yana dura a sharaka a dabi'a ne ta baguzanci karanta ne wallahi zaka na ganin duk mutum na ga ya san mutuncin kansa in ya ga mutum mai zagi muru'ansa da mutuncinsa ne yake sau a idansa saboda mummunan ɗabi'a ne wanda Allah ce mumini baya zagi baya dura shi sai sa duk wani wurin da ka ga ana zama a wannan majalisin naku ko wani wurin ana zagi ka guji wani wurin saboda ba mutunci ba kima ba daraja wani wurin wanda Allah ce mana mumini ba za ka same shi na zagi ba ko ba za ka same shi na tsinuwa ba amma iri muke muna tsine a wannan mu tsine a wancan mu tsine a wannan in dai ba a ma abin da ranka yake so ba kawai za ka yi zagi ka tsina mutum to ba ɗabi'ar mumini ba ne ba mumini baya irin wannan ba za ka samu samun kuma mumini da alfasha ba walal ba zai ba za ka samu mumini da maganar da batsa ba baya zama a wannan wurin da ake yi amma ɗabi'ar mutane ne su yi batsan ma har su yaɗa ta sani manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga Mu'adh yace masa kuffa alayka hadha wa ashara ila lisanihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'adh bin Jabal ya ce ka riƙe wannan harcen naka sai ce masa ya manzan Allah za a kama mu da abin da muke magana a kansa sai manzan Allah ce masa fakilat ka ummu dagon azancin akwai abin da yake kifa mutane a fuskokinsu ila jahannam akwai abin da yake kifa mutane zuwa ga wutar jahannama irin hasa'idu alsinat irin kalmomin da bakin su suke furtawa na munanan maganganu ashe ba da yawa al'umma za su shiga wuta ne da yawan maganganun da suke furta wanda ba su da tabbaci a kansu ƴan uwa mu kiyaye harcinan mu a ƙarshen hudu ba ta ce ifadu a sayar kuma zinu kalamu kai mizani akan kalmomin da za ka faɗa don shi ne kaɗai kabla an kallamu kafin ka yi magana duk magana za ka yi ka tsaya ka yi tsam da ranka ka tabbatar da gaskiyarta da ingancinta kuma ka faɗe ta a lafazin da yake inganta ko lafazin da ya dace bayan Allah ku sani ita kalma tana daga darajar mutum ne kuma tana sauke darajar mutum mutum da kai kallon da mutum ne kirki ne sai ka zo ka same shi yana ƙarya ko wani dura ashar ko gulma ko wasu munanan ɗabi'u kullum darajar sa ne take me take da raguwa a idan mai mutunci bayan Allah mu kiyaye harcinan mu musamman a wannan lokaci da muke ciki na yaɗa propaganda da jita-jita a maganganu ne ko kuma a rubuce-rubuce ne wallahi za a mana hisabi akan wannan abin da ka faɗa ko ka rubuta الله شريد دمو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اهدنا في من هديت وآفنا في من عافيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشناتة الاعداء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.